الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa bayan gaisuwa ta addinin musulunci wannan yau muna bakwai da watan muharram wanda shine farkon fata a cikin addinin musulunci kenan fata na ɗaya na addinin musulunci sannan kuma wanda ya daidai da biyar da watan takwas miladiya ta annabi isa dan maryam ta 2022 ba don komi ba don gabatar da muhadara wadda malam zai gabatar suwa a wannan masallaci mai albarka a wannan lokaci wanda yake na bayan magariba muna fata allah ɗaukin sarki shi yi ma malam jagora shi arzita shi waɗin daidai da kuma allah ɗaukin sarki mu kuma shi arzita mu aiki da abin da malam zai karantar da mu malam fal ya tafaddal mashhura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan masallaci mai albarka ɗaya daga cikin ɗakuna na Allah subhanahu wa ta'ala bayani da ya kamata mu gabata su ko karatu da izinin Allah za mu yi shi ne akan wani tsari wanda yake yana ɗauke da fa'idodi masu yawa domin malamai sun saba gabatar da karatuttuka da tsari daban-daban ko a ɗauki wata matsala a yi bayaninta sawa'an matsala ce ta aƙida ko fiƙihu ko abin da ya kama da haka wani lokaci a doki wata mas'ala a yi bayaninta a cikin alkur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko mawdu'i wanda ya shafi tarbiyya ko zamantakewa ko rayuwar mu ta yau ko kuma abin da ya shafi alakar likitanci da musulunci ko kuma sauran dai abubuwa na rayuwa to da yake lokacin mu ba mai yawa bane takaitacce ne tsakanin magariba ne da isha'i ba za mu ci samun minti 50 ba zuwa awa daya ina son mu ɗauki wani tsari da ake kira wato a tsarin ilimi almanhaj almutakamil ya an ce manhajul mutakamil shine tsari na ilimi wanda yake kula da sassa na ilimi gaba daya idan aka zo kan wani abu za a tattauna akan yadda waɗansu malamai suke kallonsa da malamai na fandi kaza da malamai na fandi kaza kuma akwai manhaj wasu na kiran shi manhajul muqarana ayi muqarana tsakanin waɗannan malaman da waɗannan malamai ko ko a fanni guda yadda malamai suke kallon wato wannan aya ko hadisi ko kuma mas'ala akwai ayoyi a cikin alkur'ani mai girma su ne nake so mu dan tattauna akan su a cikin suratul baqara wadda ita ce sura mafi tsawo a cikin alkur'ani mai girma ko ba haka ba akwai wata fukaha wani labari mai ban dariya da laraba suke bayarwa ko kuma ce malamai aka ce yaro ne da baban shi suka je sallar tarawih aka karanta suratul baqara an gane ko to shikenan ko an yi kwana ɗaya kwana biyu bakar bata ƙare ba sai aka ce maliman hon mutanen nan suna da rauni ya kamata a dan sanin matakin da za a ɗauka sai ce to babu lahi yanzu za a karanta musu suratul fil in an ce suratul baqara ita ce sura ta saniya ko ba haka ba wanda ake ambaton saniya a cikinta suratul fil kuma surar giwa yake nan yaro baban shi ce mai mu tashi mu tai masallaci yace to wace sura za a karanta yace suratul fil yace ban zuwa an karanta bakara mun sha wahala ina ga an kai suratul fili sura ta giwa gaba ɗaya shi a fahimtar shi wato a fahimtarsa giwa ta riɓanya saniya so nawa ko ba haka ba shi ko bai sabin ba da haka nan yake ba to suratul bakara sura ce mafi tsawo a cikin alkur'ani tana matsayin izib biyar ba sumuni guda kuma tana da ayoyi 286 ta sabka a madina bittifaƙil ulama to amma za mu yi amfani ne da waɗansu ayoyi kuma ce za mu ɗan karanta waɗansu ayoyi don alkur'ani gulbi ne ba a iya cimma iyakashi ayoni ne daga aya ta 124 zuwa aya ta 134 kenan aya goma ko amma a gurguji da izinin Allah subhanahu wa ta'ala don haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da muluku gaba daya ayoyin suna farawa ne wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin har zuwa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun waɗannan su ne ayoyi guda goma da nake son mu yi bayani akan su gurgurdon abinda Allah subhanahu wata'ala ya bamu waɗansu Allah subhanahu wata'ala ce wa idibtala ibrahim rabbu lokacin da Allah ya jarrabi annabi ibrahima malamai suna kaddara uzkur fi'ili na uzkur gabanin iz a cikin alkur'ani sai a ce wa'idibtala ai uzkur ibtala ibrahim rabbuhu ya kai annabi muhammad sallallahu alaika wasallam ka ambata ma mutanenka lokacin da allah ya jarrabi annabi ibrahim mun fahimci wannan da kyau to wannan uzkur din muna cikin lokacin mutane waɗanda suke su duk wani abu in za a kaddara shi sai ce a'a su qur'ani kawai suke bi dan haka su bu su yarda da wannan uzkur ba ko ba haka ba a'a qur'ani ma ya ambace ta galibin qur'ani ma in ya faɗi uzkur idna haka kawuwa واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ده هكا uzkurkin nan malamai ba da kansu na ba saboda uslubi ne na alkur'ani to ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam uzkur idibtala ibrahim rabbuhu muna da kira'o'i da yake wadansu sai su ji kira'an da busani ba su zabar su ce ba haka nan bane in ka ji wani ya ce idibtale akwai shi imala kenan al-kubra ko kuma idibtale wato warshi kenan bai da cikakken imala shine al-idja ko at-taqlid almuhimmu dai lokacin da Allah ya jarrabi annabi Ibrahima an gane ko idibtala Ibrahima rabbuhu asalin maganar ibtala wato rabbu Ibrahima Ibrahima to amma saboda an yi at-taqdim wa at-ta'khir maf'ulun bihi ya gabata to sai zamanto damirin shi zai koma cikin fa'ili da ba haka nan ba da magana za ce ibtala Ibrahima wato ibtala ar-rabbu Ibrahim amma sai an ka ce izibtala ibrahim to shi ibrahim shi ne ya gabata wanda an ka jarraba din to rabbuhu ubangiji shi ne ya jarrabe shi bi kalimatin da waɗansu kalimomi nan a ƙa'idar tafsiri ta alƙur'ani to waɗannan kalimomi ne kaga yanzu mai tafsirin alƙur'ani da alƙur'ani sai tambaye shi to waɗannan kalimomi ne tunda an ce Allah ya jarrabe annabi ibrahim da kalimomi duk in ka ji kalima ta zo cikin ƙur'ani to tana buƙatar fassara in ma tafsirin ta ya zamanto a ya zo cikin ƙur'ani ƙarara in ma kuma a'a bai zo cikin alƙur'ani ba ko ya zo cikin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ko a'a ta fuskan nassoshi na alƙur'ani za a iya cira to wannan abin da an ka ce allah ya jarrabe annabi ibrahim da kalimomi waɗansu malamai sun ka ce waɗannan kalimomin tun da misali allah wani lokaci na fassara kalimat ya ce وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا كلمة أبنجيجنك تاتبتك بني إسرائيل تو وچه كلمة چي sai malamai suka ce kalima da ya ta alkawalin zai rinjayar da su akan fir'auna da mutanensa don ya ce wa nuridu an namunna alal ladhina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun kaga wannan kalima ce ta Allah to amma ana samun wani sai ce to ai kalima an ka ce kalimatu rabbika kalima ta ubangijinka to ai kuma waɗanda kalimomi ne masu yawa a'a asalin kalima tana nufin magana mai yawa malaman nahu suna suke cewa an ka ce kalima ana nufin kalima guda amma malami suka ce a'a kalima in ka ji qur'ani ya ce kalima ana nufin kalimomi masu yawa magana kenan don ya ce wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in to shi la amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in kalima guda ce a'a ko ba haka ba to da haka ya kamata mu fahimci magana ta alqur'ani kaga Allah Allah subhanahu wataala a cikin suratul mu'min yake cewa hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha kalma guda fadi kalmomi masu yawa to nan sai malaman tafsiri suka ce to babu aya da ta zo cikin alqur'ani ta nuna ga kalmomin amma yanzu sai dai a yi istinbatin su ma'ana a fitar da su irin yadda karatunmu zai tafiya tare da istinbatin waɗansu daga cikin malamai sun ka tafi cewa waɗannan kalimomi kalimomi ne waɗanda Allah ya jarrabi mutanen farko da su ya jarrabi kuma mutane na baya da su kenan da al'ummar da ta gabata da waɗanda za su zo baya duka sun shiga ciki menene su sai suka ce su ne abubuwan da Allah yake bukata ga kowace al'umma ya faɗe su a cikin suratu almu'minun guda goma ya faɗe su a cikin suratul tauba guda goma ya faɗe su a cikin suratul mu'min abin nan al-ma'arij guda goma kidan sai zama to waɗannan su ne kalmomin da ake nufi ma'ana ya faɗe su goma goma duk da sun ce sun ce 30 amma sura hudu suka kawo ma'ana akwai su cikin suratul mu'minun daga aya ta farko har zuwa wato abin nan aya ta goma haka ya faɗe su a cikin suratul tauba duk da yake akwai ɗan bambanci ya faɗe su a cikin wato suratul ma'arish kuma ya ambace su a cikin suratul ahzab ba sai mun fassara ba amma bari mu kawo ayoyin suka ce to in an hada su ɗabi'o'i ne guda goma su an guda talatin kenan an bambanta su sai malamai suka ce su ne Allah ya ce at-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa bashiril mu'minin suka ce a cikin suratul mu'minun qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladhina hum 'ala salatihim 'ala salatihim yuhafizun ko 'ala salawatihim aw takra'a a cikin suratul ahzab innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wadh dhakirina Allah katiran wadh dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima a cikin suratu al ma'arij إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل, للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير معمول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم qa'imun walladhina hum ala salatihim yuhafizun suka ce to waɗanda su ne kalimata da Allah ya jarrabe annabi Ibrahim don dukkan abinda a akwai kowace al'umma ana buƙatar imani da musulunci da azumi da haƙuri da kaza da kaza da kaza wannan sun yi istinbatin su ne waɗansu daga cikin malamai suka fi cewa a'a waɗannan kalimata da an ka ce an jarrabi annabi Ibrahim da su shine umurnin da Allah ya mishi ya yanke ɗan shi wannan umarnin ya taho cikin kalmomi na Allah to wannan umarnin su ne kalima ce Allah ya umurce shi yanka dan shi yayi kokarin ya aikata in ba dan da Allah subhanahu wataala ya fanshi dan ba shine inda Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul safat falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين حظوا كرشان آيوي waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a waɗannan kalimatikin su ne khisalul fitra abubuwa waɗanda ɗabi'a ta ɗan adam kowanne an umarce shi da su kamar da sun ka zo cikin hadisi ashirin minan fitra ana buƙatar mutum ya aske gemunsa ya rage gashin baki ya yi yanka ya rage gashin hamata ya rage ko mu ce ya wato cire ko yanke gashin hamata da gashi ya aske gashin mara da sauransu suka ce waɗannan su ne kalimatu ɗin waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a shine ada'ur risala Allah ya umarci annabi Ibrahim da isar da sakon shi zuwa ga al'umma waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a al'awamiru wan nawahi shine umarnin da Allah ya basuwa da halin da Allah ya bayar ita ko shari'a ta gido akan mi akan umarni da hani Allah ya ce ku kaza Allah ya ce ku war kaza to in ka kalli waɗanga maganganun gaba ɗaya ba za su ci karo da juna ba sai dai wata magana ta shiga ƙarƙashin wata magana ina fata ana fita ta domin an ce umarni da hani to ya an bashi umarni yan kaɗan shi in an ce kuma umarni da hani ai shari'a ta gido ne akan waɗanga da an ka ce walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'una an umurce mu da kiyaye amana an hane mu da rashin cin amana kaga duk maganganun suna komawa zuwa ga abu guda والله تعالى أعلم الله يا جربي النبي إبراهيم بكلمات دا كلمومي إذ ابتلى إبراهيم كو إبراهام ذاك جو تقراء أنت إبراهام وتكأسا كتي بابتا آه كويتا قراءة ابن عامر آه واتو آه wanda yana karantawa ƙari ne na ƙasar Dimashq shi ƙira'a shi Ibrahama ake karantawa duk da yake ɗaya daga cikin wato ƙurra Hisham shi yana karanta Ibrahim a ko waɗanne wurare, Abdullahi bin Zakawan shi a wannan wurin kawai ke karanta Ibrahim ko Ibrahima. Don haka in ka ji wani ya ce, wa idibtala Ibrahim rabbuhu kaka ce babu wannan kira. Lokacin da Allah ya jarrabi annabi Ibrahim bi kalimatin da kalimomi mun kama ganganun malamai. Fa atammahunna sai ya cika waɗannan kalimomi. Annabi Ibrahim ya cika waɗannan kalimomi. waɗansu daga cikin malaman tafsiri kamar yadda imamul qurtubi ya kawo imamu mujahid ya ce fa atammahunna sai Allah ya cika kenan ma'ana Allah ya jarrabi annabi Ibrahim Ibrahim sai ya roki Allah sai Allah ya cika mai bukatar shi domin Allah waliyansa musamman annaba su da shugaban waliyai idan suka yi ma Allah abinda ya bukata gare su Allah zai cika musu Allah shine akramul akramin ko ba haka nan bane duk da bani Isra'ila da Allah ya ce in sun cika alkawari Allah zai cika musu ko ba haka nan bane la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar to annabi ibrahim tunda Allah ya jarrabe shi da kalmomi shikenan fa atammuhunna sai Allah ya cika mai ma'ana ana bi da shi mataki mataki yana yi ana bashi sai da Allah ya cika Allah baya saba alƙawari inna Allah la yukhliful mi'ad waɗansu kuma malamai suka ce fa'atan bahunna annabi ibrahima ya cika waɗannan kalimomi don jarraba shi aka yi wannan kuma tafsiri ya fi fitowa ƙarara game da ayoyin alkur'ani don allah ya ce wa ibrahima lazi waffa da annabi ibrahim wanda ya cika alkawai shi kenan ƙwala inni ja'iluka linnasi imama allah ya ce ma annabi ibrahima to tun da ka cika ni zan sanya ka zama tun shugaba ga mutane me yasa ake samun shugabanci ana samun shugabanci ne da babbar sifa ita ce ta hankuri waje allahun a'immatan ya hadu na bi amrina lamma sabar lokacin da suka yi haƙuri bani isra'ila allah ya taimake su akan fir'auna dalilin mi wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru ko ba haka nan bane ana samun shiga aljanna da haƙuri salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar shi yasa yanzu abin da ya sa rayuwa ta cakule musulmi sun ka rasa mafita abu biyu ne aka rasa an rasa tsoron Allah in an ce tsoron Allah ba shi na baka sabo ba a'a duk dan adam yana kuskure inda kai yi kuskure ka gyara inda kake da rauni cikin ibada kai kokari ka samu ka ƙara karsashi shikenan babu tsoron Allah na biyu babu hakuri duk wannan neman magani da ake yi a ce ya za a yi a samu sauki amurka ba ta iya baka sauki su kansu tashi hankalin da suke ciki ya ishe su turai ba ta iya baka sauki su ma suna cikin bala'i rasha ba ta iya baka sauki yanzu tana can cikin yaƙi ba ta iya kawo maka solution ko solution china ba ta iya baka solution ga yaƙi nan zai tashi tsakanin su da taiwan duniya duk inda ka bincika wuta ce afirka nan wuta ce ƙasashen laraba wuta ce ina na babu rigima a duniya babu to solution tana na cikin ƙur'ani allah ya faɗa wa man yattaqillaha ya ji Allahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya samu mafita ka kwatanta gaskiya cikin al'amarin ka duk in duniya ga tariki ce sai Allah ya samu maka mafita na biyu a ƙara da haƙuri in aka samu haƙuri za a samu taimakon Allah in aka samu haƙuri Allah ce duk abin da kafirai za su yi muku in dai kun ji tsoron Allah ku haƙuri wallahi ba za su iya cutar da ku da komai ba sai dai cutarwa wanda tana da ɗan lokaci bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum in dai sahabbai aka ce sun ji tsoron Allah suka yi hakuri to ba ko Allah zai zo kai tsayi al'amru wal jawab sannan kuma Allah ce wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a in dai kun ji hakuri kun ji tsoron Allah to babu hakuri mun kasa hakuri da kawunan mu zai hakuri da mu musulmi kowa ya kasa hakuri da wani shi yasa duk abubuwan da da suke karko yanzu ba sa karko aure yanzu ya kuma da kasan kashale da fiya wata kai biyu da ita mi ya kawo shi sai a ce a'a ai dan ba a ba mata sadaki na ƙarya na da auren sule da sisi na akai da taro kuma a samu diya da jikoki da kama kunne ko tattaba kunne yadda kana suke cewa diya barjet da jikoki da ba su da iyaka auren taro da sisi na masu albarka amma yanzu auren miliyan biyar bai albarka na goma bai albarka na hamsin bai albarka akwai wata mata da aka kai ma miliyan ashirin a nan Nijar ban faɗin garin ba a yi sati biyu zuwa wata ɗaya auren ya mutu aka je wajen shari'a ta ce eh ita tayar da za ta biya shi miliyan na aka kai an ka ce miliyan ashirin ta ce a ita wallahi jika hamsin a sadaki a kira shaidu da komai mi an ka faɗi gaban malamai an ka ce jika hamsin ta ce da su hannaka waɗanda cewa kai ka bani in yi harkoki na in gyara ɗaki da wani abu an ka ɗauko jaka hamsin yan biyar biyar an ka aje magoga sati bai ƙare ba ta yi amurka shi yasa in babu haƙuri komi ba a samu sai kana da haƙuri za ka iya koyo a koya maka sai kana da haƙuri za ka gane kan harkokin duniya duk harkar duniya in za ka shiga ba ta da daɗi ka gane mai ilimi babu daɗi kasuwanci babu daɗi duk abin da za ka shiga noma babu daɗi amma in ka yi haƙuri da sannu-sannu za ka gane ina na daɗin shi ke ina na wahala take ta yi duk kasuwancin da ka sa ana yi duniya ta yi ka ce ka za ka shiga sai a ce maka ai harkar nan ba ta yi kuma mutane ta nan sun ka samu miliyoyi wa wani har miliyar miliyar ya samu amma kai na cewa harka ba ta daɗi to in ka fita tashi yaushe za ka harka babu kenan samun mafita tsoron Allah da haƙuri a ji tsoron Allah a cikin al'amura gwargwadon ikon mu kowa ya kamanta gaskiya sannan kuma a yi haƙuri akan umarnin Allah in Allah ce a yi a yi a yi haƙuri kan hannun Allah in Allah ya ce a bari a bari sannan a yi haƙuri kan abubuwan da Allah zai turowa na musiba waɗanda suna da lokaci wanda shi ne haƙuri abinda a haƙuri ke da alaƙa da su ƙala inni ja'iluka nasi imama ƙala wa min zurriyati annabi ibrahim ya ce har zurriyata shi yasa yana daga cikin abin da yake ba mu wahala yanzu rayuwar da muka yi ba kowa ga tuna shi na da baya ba yana da kyau ka rinka tunanin bayanka domin bayanka ita ce za ta zo ta raya abin da kabbari abin da ya sa yanzu harkokinmu suka cakule duka rashin tunani da bayani kafin ka samu shugaba na ƙasa ko shugaba na wani yanki na ƙasashen musulmi ya tuna cewa akwai al'ummar da za ta zo baya wata ɓanna bai dace ya yi ta ba abin akwai wahala kafin ka samu masu karantarwa ko na boko ko na addini waɗanda ke ganin ya kamata mu tsaya mu karantar da 'ya'yan al'umma karatu kada mu damu da abin da ake ba mu na albashi iyaka mu zo mu yi bacan bacan bacan bacan sun iya ba su iya ba banza ba ruwansu shi yasa ilimin yake ta ja da baya saboda mi saboda ba a tunanin waɗanda za su zo gobe mi zan samu ba mi al'umma za ta amfanuwa da ni ba gare shi da shi ba sannan kuma iyaye su ma sun bar wannan tunani wa yake tunanin yau ya sai fili daya biyu ko uku ya ce to ina da yaya in sun girma su samu wurin da za su laɓi a inda ya gina gida sai shi ɗaki hudu ɗaki hudu ya sa mata hudu in ya samu kuɗi ya ta sharholiya bai taba tunanin waɗanda za su zo baya ba to ina tunanin al'umma shi yasa dole wani abu in za ka yi shi in ka tuna zai cutar da al'umma ya kamata ka bari da shugabannin nan kasashen musulmi da na larabawa suna tunanin al'ummominsu da da yawan abubuwan da suke yi na bana da ba su aikata su ba amma su ba su yi kishin al'umma su ba ko suna jiran kafirai su yi kishin al'umma su ya za a yi bature kishin al'umma ka bari taɓa yi ba bai dace ka bari a kai a baka daɗi kai kaɗai daga kai sai ɗiyanka ko sai 'yan gidanku ko sai 'yan fatinka ko sai 'yan ƙabilaka ko sai jihar ka su kaɗai za su amfani a halaka sauran mutane wannan gurgun tunani na idan akwai shi cikin al'umma babu radda zamu ginuwa don kowa sai ya rusa wani Allah kai mun tsari qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala min dhurriyyati yace daga dhurriyyata قال لا ينال عهد الظالمين ko la ينال عهد الظالمين Allah ce azzalumai ba za su samu alƙawari na ba kidan ba za su samu shugabanci ba ina fata ana fahimta ta duk da yake qira'ata Hafs da Imam Hamza suke da la yanalu ahdi adh-dhalimin sauran suna da la yanalu ahdi adh-dhalimin dan kakka jone ya karanta ahdiya kace yayi kuskure a a duka qira'o'i ne akwai su waɗansu daga cikin malamai suka ce to wa min dhurriyyati annabi Ibrahima idan ya ce daga sashen zurriyar shi to ƙala la yana lu ahadi zalimi na azalumai ba za su samu alƙawarin Allah ba ai dama ya ce daga cikin zurriyar shi dukkan zurriyar shi ba waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wagga min bayaniya ce yana nufin zurriyar shi ta samu shugabanci sai Allah ce a'a la yana lu ahadi zalimi shi yasa wagga min in ka ɗauke ta bayaniya tana nufin duk zurriyar shi ake nufi fashtanibur rijisa min al-awthani ku nisanci kazamta min al-awthani in ka ce daga gumaka kenan wani gumki ba kazamta bane ba shirka bane wani gumki ne a shirka a'a nan fastanibur rijsa min al-awthan ay hiya al-awthan ku nisanci kazamta su ne gumaka nan min bayaniya ce kenan in yana nufin dukkan zurriyar shi to sai Allah ce banda azzalumai in kuma ce sashen zurriyar shi to kamar Allah ya ƙara tabbatar suwa ne la yanalu ahdi adh-dhalimin azzalumai ba za su samu shugabanci ba kenan sai zamanto Allah ya bayyana yayi ta'kidi ne kuma ya bayyana in mutum na so ya samu shugabanci to kai zamanto azzalumi babban zalunci kuma shi ne shirka inna shirka la zulmun azim ko ba haka ba to kafin mu shiga da bayani wannan aya akwai wani ilimi wanda turawa yanzu suna son su sa shakka cikin alkur'ani cikin shi shine ilmul munasabat ilmul munasabat sai su ce maka to qur'ani kun san qur'ani da ya sabka wani lokaci sai a dauki wadansu ayoyi a sa cikin wata sura wadansu lokacin sabka sai a sa wadansu sura haka na qur'ani yake to sai a zo ana bayani kan wani abu sai ka ji an cire an te kan wani abu sai sun ka ce to wannan yake nuna dama an ce wanda ya zo da ƙur'anin nan ummiyina bai taɓa karatu ba bai taɓa rubutu ba na fatan kuna fahimta ta don haka kenan ƙur'ani a hargitsi na shiki ana maganar sallah sai a tuma a shiga zancen wani abu to me alaƙa tsakanin su sai a ce musu a'a tun da an ce ƙur'ani abin nan ne littafi ne alhakim wanda hikima shi ko abin da adda hikima shi ne abin da adda tsari tun daga farkon shi har ƙarshen shi yadda ya sabka kuma da aka zo aka tsara shi yanzu ba haka ba duka da tsari ne shi da umarnin Allah ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ke cewa ku aza ku dora aya kaza a wuri kaza ku dora aya kaza a wuri kaza a cikin surar da ake cewa kaza to anan babban malamin da ya kula da wannan ilimi musamman a cikin tafsirin sa shine Imam Ibn Ashur a cikin At-Tahrir wa Tanwir Imam Al-Qurtubi da sauran malamai da ilmi da Abu Hayyan At-Tauhidi shi ma yana kula da wannan fanni almuhimmin ilimi ne wanda sai a ce maka to yanzu wagga aya wa idibtala ibrahim rabbuhu ana zancen bani isra'ila kawai sai an ka zo an ka koma zancen annabi ibrahima menene alaka tsakanin ayoyin da sun ka gabata da wannan aya tunda an ce ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha shafa'atun wa la hum yunsarun akwai yan uwarta can gaba da sun ka gabata shi kuma wato sai ka gane bambancin su in kana son ka gane bambanci sai kai aiki da ka'ida wadda malaman har da alkur'ani suke aiki da ita shine haruffan hija'iyya sun biyo abata sa har zuwa ya'u to in ayoyi suna kama da juna sai a kalli cikin waccan wani harafi ne ya gabata cikin waccan wani harafi ne ya gabata to in sun zo daidai da haruffa na hija'i sai a ce maka ala tartibi hurufil hija'iyya in sun saba sai a ce ala khilafi tartibi hurufil hija'iyya bari ba da misali don ku gane da wanga larabci ɗaya nake ta yi aya ta farko da an ka ce ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a sai an ka ce wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adlun to kaga wannan an fara da shinun sannan an ka faɗi ainun shafa'atun adlun shinun kuma a cikin huruful hija'iyya ta yi ta ta gabace ainun tunda sai an ce sinun shinun sadun dadun ta'un za'un sannan a ce ainun amma can ayoyi na gaba da aka sai aka ce wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'atun wala hum yusarun nan kuma sai ainun ta gabaci shinun sai zaman to ala khilafi tartibi hurufil hijaiya da ka rike wanga na farko shinun ta gabaci ainun na biyu ainun ta gabaci shinun sai malamai suke cewa to anan wagga aya ana zancen bani isra'ila kawai sai an ka zance annabi ibrahima me munasaba ko ba haka ba sai malamai suka ce to wagga aya matsayin shimfiɗa take wagga aya matsayin shimfiɗa take ga labarin da zai zo bayanin da zai zo shine wa iz ja'alna albayta masabatan lin-nasi wa amna ana zancen albayt nan albayt ne baiti ne ita ce mi ita ce ka'aba ko ba haka nan bane to ka'aba yanzu tunda an yi zancen bani isra'ila annabi ibrahima tsatson shi bari isra'ila daga tsatsun shi sun kai to tunda tsatso ne da annabi ishaq ko ba haka nan bane annabi yaqub shi ya haife waɗannan ƴaƴa sha biyu waɗanda su ne kabiloli na bari isra'ila guda goma sha biyu har a yanzu to yanzu an yi zancen ka'aba a cikin suratul baqara to tunda an yi zance kan ka'aba sai aka dawo ana bayani kan wanda ya gina wannan ɗakin kina akwai alaka tsakanin ɗaki da wanda ya yi wanda ya gina daki duk tarihin duniya in za a gini in gini ma musamman yana da muhimmanci za a yi mi za a bada tarihin wanda ya gina shi ko ba haka nan bane da wanda ya bada umarni ma ba shi ma ya gina shi ba ya bada damar da aka gina wannan wurin to sai Allah ce wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna uzkur iz ja'alna al-baita masabatan lin-nas ka ambata lokacin da muka sanya gidan Ka'aba masabatan lin-nasi wurin komawa a ganka kalma ta masaba daga ina ta samu asali wani babu ruwa ne da ilmu sarf ce kai wannan duk shirme na da ilmun nahau da ilmun balaga wai ga maka to ita kalma ta masaba makoma daga ina ta samu asali wannan alif din da kaka gani wawanci daga saba yasubu shine ya dawo shi yasa ake kiran lada as-sawabu kai sallah Allah ya baka lada shine abin da zai dawo maka ko ko ka duk da yake wadansu malamai sun ce as-sawab shi ne abin da ya shafi alkhairi amma zance mafi inganci ko sharri ko alkhairi duka kalma ta sawabu tana zuwa hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun qul hal unabbi'ukum bi sharrin min dhalika masubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayh almuhimmu dai masabatan linnasi wurin komawa ne ga mutane wannan a cikin tafsirul qur'ani bil qur'an suna cewa in ka zo cikin qur'ani in ka ga an kawo abu to ka dibi sifofin shi ɗaya daga cikin tafsirin Qur'an bil Qur'an sai a kawo abu a kawo abu sai a bashi sifa guda to ana buƙatar ka je ka nemo sauran sifofin a bari ba da misali alqur'ani ba littafin Allah bane ko ba haka nan bane to sifofin shi cikin alqur'ani Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim kaga alhakim sifa ce ta alqur'ani daga cikin sifofin shi almubin tilka ayatul kitabil mubin daga cikin sifofin shi al-majid bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz daga cikin sifofin shi al-aziz an gane ko innal ladina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi daga cikin sifofin sa sannan kuma akwai abin nan al-majid al-burhan ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina to wannan masabatan linnasi makoma ɗaya ne daga cikin sifofin wannan ɗaki ko wannan masallaci domin nan albaito sun kace ɗaki ake rufi don an ce fal ya'budu rabb hadhal bait sun kace ka'aba mu ko nan albaiti an kace baiti gida wasu sun kace a albaiti da ɗakin da masallacin ake nufi shi ko masallaci ɗakin Allah ne kaga dai har yanzu dai ana na ana bayani to sifofinsa nan masabatan linnas wuri ne na makomawa ga mutane na al'amuransu manya-manyan al'amurra ana mai da su ne zuwa ga inda ake iya larabawa gaba ɗaya makka ta zamanto ita ce capital kinsu ita ce ake kira ummul qura headquarter kenan to daga cikin sifofin shi ɗaki ne na farko da an ka gina kan ibada inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin da cikin sifofin shi fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa amnan sannan kuma amnan in an ce amnan shine aminci to ai kaba ba ita ce aminci ba kaga nan kana bukatar ilimin balaga ko ka ce Allah ya kire shi amnan shine aminci da kanshi mubalaga ko ku ka ce an shafe zu zu amnin wuri na wanda ana samun aminci to a nan kuma sai kun yi hattara akwai shubha sai an ka ce Allah ce wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga harami ya zama to yana cikin aminci to alhali kuma muna da labari sai ayi yaki a makka an yi yaki yaki kuma ga sunan abubuwa har yanzu sai a samu tashin hankali da hatsaniya masu kai hare da in ta'adda suna kai hari to kuma Allah ya ce wa man dakhalahu kana aminan duk wanda ya shiga za amintacce to kaga labari ne Allah yake basuwa ko dai nan mu ce ah to Allah ya bada labari to kuskure aka samu a a nan wa man dakhalahu kana aminan duk wanda ya shiga wannan wuri to a bashi aminci ma'ana bakin ta'addanci bakin gitta ba mutum a cikin harami duk ƙasa inda zaka yin ta'addanci ta'addanci ne amma babu inda kai girma irin mi irin garin makka haramin makka shi yasa hadisi ya zo in kai niyyar aikata mummunan aiki cikin sahih muslim na abu huraira in baka aikata ba to Allah zai baka lada in ka bari don Allah ko baka nan bane in ba kulki na ka gani ba da jandarma da soja amma makka da kayi niyya aikata sabo sai a rubuta ma zunubi Allah ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim duk wanda ya niyya aikata mummuna aiki dan nan ya mutu ya ce shi shi na gurin ya taimaka ya yi kaza to da na rubuta ma zunubi ita kadai adda wannan Allah kai mun tsari balle wanda zai je ya aikata وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كو واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إمام نافع دا أكي كرا نافع دا إمام ابن عامر سنكرنتا واتخذوا أنغاني كو سننكما سورا سنكرنتا واتخذوا تونن قراءات ana iya bincike menene alaka tsakanin kira'a da kira'a dan sai a ce to wani ya karanta da kaza wani ya karanta da kaza to me alaka tsakanin su sai ka diba cikin littafin usulut tafsir wattakhidhu kuriqa wattakhadhu surriqa kenan nan kaga kamar waccan ta bada umurnin Allah ne wannan ta bada labarin cewa abinda Allah ya musu umurni sun zo da shi shine alaka tsakanin wannan kira'a da waccan wattakhadhu min maqami ibrahima musalla ko wattakhadhu min maqami ibrahima musalla Allah ya umurce su wattakhadhu wattakhadhu surriqa min maqami ibrahim daga maqamu ibrahim maqamu wurin da annabi ibrahim ya tsayu musallan surriqi wurin sallah to makamu ibrahim dai makka mun san akwai inda aka cewa makamu ibrahim wuri ne dutse inda annabi ibrahim ya taka lokacin cikin na ka'aba hadda alamar kafafun shi suna nan a wannan wurin kuma ana zuwa ibada waɗansu daga cikin malamai sun kace to wannan wurin sai a zo a yi sallah khalfa makamu ibrahim musalla raka'atai waɗansu malamai suka ce a'a in an ce makamu ibrahim shi makamu suna ne ibrahim kuma ma'arifa ne duk inda annabi ibrahim yayi ada na manasikul hajji to kana iya mi kana iya yin sallah a wannan wuri domin an ka ce ni'ma ni'ima guda amma an ka ce ni'matallahi ni'imomin Allah to maqamu ibrahima wuraren da annabi ibrahima ya tsayu ba wuri guda ba wadansu malamai suka ce yana nan matsayin wuri guda wasu malamai suka ce jami'i shi yasa wadansu malamai suka ce ko ina kana da maka sallah annabi ibrahima ya je mina ko ba ka dan bane ya gabatar da ayyuka na aikin haji to mina ma ana sallah ai annabi ibrahima ya je ina ya je wuraren aikin hajji to duk waɗannan wuraren ya halatta a yi sallah a cikinsu ina fata ana fahimta ta amma dai shi wancan na bayan khalfa maqam ibrahim tabbas na soshi hadisai manzo na manzo sallallahu alaihi wa sallam sun nuna ana yi amma shin mina ba a sallah mina ana yin sallah arafa ba a sallah ana yin sallah musdalifa ba a sallah ana yin sallah wattakhidhu min maqami ibrahim musalla sannan Allah ce su riki abin nan wurin annabi ibrahim kuma sun rika sai Allah ce wahidna ila ibrahima mun yi alƙawali ga annabi ibrahima wa Ismaila da annabi Ismaila shine dan annabi Ibrahima an tahira baitiya ku tsarkake baitiya gidana wa an tahira baiti akwai qira'a baiti akwai baitiya wato Imam Hafs da Imam wato Hisham da Imam Nafi' da Imam Abu Ja'far sun karanta an tahira baiti lit-ta'ifina saura sun karanta an tahira baiti lit-ta'ifina ku tsarkake mu abinda mun ka ɗauka tsarki shi ne a zo a wanke wuri a tsarki na harko shi ne a tsarkake shi daga dattin shirka domin shirka da tici arrijisa min al-awthan warrujiza fahjur shirka babu datti a duniya irin shirka saboda kafirci shike gadan ma dan adam kowace irin kasamta a duniya kun ga muna dibin mu ba kun ga musulunci da yazo kai wanka kai arwalla so biyar ayini da corona virus ta zo saboda turawa suna da kazamta sai sun kawo da cewa a wanke hannu a sa sabulu mutun yoshi alal aqalla arwalla so kake arwalla so biyar wanka fa so nawa wani sai yayi wanka hudu maga ini ko ba haka dan bane mu cikin tsafta muke amma su ne ba su da tsafta shi yasa coronavirus ta gada musu mu addinin musulunci mu ya koya mu da tsarki to ta huska aqidan mu muna da tsarki sannan ta fuskar jikin mu muna da tsarki shi yasa an tattauna tsakanin wani abin nan kafiri da wani musulmi shikenan da ya ga musulmi tun da in sun ga gemi sun ga hulla sun ga musulmi ya ce ku akwai saba alkawali gare ku ba ku da cika alkawali ya ce na yadda kuna yawan saba alkawali ku akwai abin nan gare ku rashin dagewa akan aikin da kuke ce na yarda muna da wannan akwai kaza gare ku akwai kaza duk sai da an kai sai ce ba ku da tsarki ya ce a ƙarya haka tsarki kan muna da tsarki yanzu ka ɗebe wandon ka in ɗebe wando na adiba a ga wanda ga yin tutu da hitsari bai wankewa ko mu ce kashi da hitsari bature sai shi wata uku bai taba sa ruwa ga jikin shi ba haka suke kazamta ta yi musu yawa da ka zo kusa gare su wari suke yi kafircin kuma ya musu da wannan babu tsarki babu wankan janaba ture kawai da mutum ya yi fitsari sai ya ɗauko lotus wannan dan abin kawai sai shi abin nan kashi sai shi wata uku ba su wanke kashi ba amma muna duk wanda ya mu'amala da su yana gani واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى واحدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي ku tsarkake dakina ko mu ce gidana daga shirka litta'ifina ga masu yin tawafi wal'akifina da masu yin itikafi war ruk'i sujud da masu ruku'i da masu sujada anan a cikin suratul hajji ya ce lil qa'imina an gane ko wa adhin fi nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq ko ba haka ba ya ce can bai kawo lilqa'ifin sai fara kawo lilqa'imina a cikin suratul hajj to a nan akwai wani ilimi mai muhimmanci da ya ce an tahira baitiya lilqa'ifina sai ce wal'akifina war rukka'i sujud wani in yazo kullum haka da suke ta cewa lilqa'ifina ga masu tawafi to tawafin nan waye umarni da shi Allah ya umarni da shi wal yatawafu bil baitil atiq nawa za a yi bakwai za a yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta a cikin hadisi na Jabir cikin sahih Muslim wal akifina da masu itikafi itikafi malamai sun yi sabani wadansu daga cikin malamai suna ganin ba a yi itikafi sai masallaci uku da na Makka da na Madina da na Qudus akwai wannan ra'ayi su Sheikh Nasiruddin Albani suna daga cikin wanda suka tafi akan wannan amma malamai sun ce duk masallaci wanda ake sallar juma'a na yin itikafi a cikin sa ko ba haka ba idan zai kai sati tunda juma'a dole sai an fita litta'ifina wal akifina war ruk'i jam'i din ar-raki' masu ruku'i was sujud da masu sujada ana tsarkake daki don saboda ibada yanzu wannan darasin ya kamata mu dube shi shin mun tsarkake masallacin nan mu daga shirka sannan mun tsarkake masallacin nan mu daga datti mu yanzu abinda an ka dauki mutumin da ke kula da masallaci shi share masallaci shi na aiki sai a ce kawai gaba da aiki na cikin al'umma kuma wanga aiki annabi ibrahim na ha shi na daga cikin ulul azmi minar rusul in kana kiran sallah sai a ce kai baka da aiki cikin al'umma bilal hushira haka kiran sallah in kana limanci sai a ce baka da aiki cikin al'umma ah to limanci wa aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam in kana karantar da mutane qur'ani da addini sai a ce kai wanga bai da aiki cikin al'umma aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين to kai ko shugaban ƙasar amurka ana cewa aikin sha kai da na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duniya da ta rude mu da shaidan allah ya muni tsari alwawu da kuke gani wawun wawun cikin larabci daban-daban suke shi yasa wani ɗalibi ya rubuta doktora akan wawun amma nan malamai sai suka ce duk cikin qur'ani in ka ga an zo da abubuwa to ka nemi hikima da ya ce litta'ifina da waya fara masu tsawafi wal'akifina sannan kaga masu itikafi war ruk'i sanne kai ga masu ruku'i as-sujud masu sujada mu da ba mu tsara haka ga mun tai da ba da ba a ce masu ruku'i masu sujada su ne masu sallah ko ba haka dan bane to ina hikimar da ta sa an ka jero su haka ilimin balaga me yasa an ka gabatar da kaza an ka jinkirtar da kaza bincike ne mai yawa amma anan ɗaya nake son yi muku bayanin shi dawafi duk duniya a ina ne ake yin dawafi yana yiwa a yi dawafi wani wuri wanda ba makka ba da an yi shi ya zarmi ya zan hayaniya shi yasa ka abubi na shirme da na hayaniya da aka yi a wata ka'aba kwanakin baya an kai a najeriya zamanin obasanjo ana hajji wani ce su zo su rinka yi da su biya dubu dubaibe ko miliyoyi su ta yi makka ga shi nan ya sauƙaƙa dubu goma sha biyar ana ta kewayawa shi an sauko can libya bayan mutuwar gaddafi an ƙare yaƙi an kai wata ka'aba abraha tun zamanin amul fil kafin ma zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi ka'aba amma duk inda kai yi dawafi in dai ba dakin ka'aba na ba wallahi isfar na kai motsa jiki ne na kai ba ibada kai to sai ya fara da wanda ba a samu duk duniya sai a wannan wuri sai ce wal akifina da itikafi shi ko itikafi kamar da muka ce ana yin shi a masallaci na Makka da Madina da na Qudus ko ba haka ba to in mun ɗauki wanda suka ce bakin waɗanda wurare ake itikafi kenan kaga daga masallacin makka ya ƙara masallaci guda biyu in mun ɗauki wanda suka ce a'a jamhurin malamai har da masallacin nan juma'a ana yin shi kenan yanzu ya ƙara da ya kawo wanda duk duniya ba a yi shi sai makka to yanzu ya kawo wanda ba a yi sai a yi na sai a masallacin juma'a masallatan juma'a war rukai sai to as-sujud war rukai masu ruku'i ha ruku'i wasu juda da sujada to ina ke yin ruku'i da sujada cikin mi sallah to akwai bambanci tsakankanin su bayan wanga dukawa wanga dukawa duk farillai na ko a shi ruku'i ba a yin shi sai cikin sallah kun fahimta ita ko sujada ana yin ta ko ba cikin sallah ba ana yin sujudu shukuri sai ya kawo wanda a cikin wanga ya keɓantu da sallah sannan ya kawo abin da ya haɗe komai da komai akwai sujudu tilawa akwai sujudu shukuri ga sunan dai sujuri to da haka in kaga qur'ani ya kawo wannan sannan ya kawo wannan to baban zai kawo shi ba ina fatan ana fahimta ta a can cikin suratul hajj da yace an tahira baiti lil ta'ifina wal qa'imina al qa'imina wadan sun ce su ne waɗanda suke a zaune wannan wurin don saboda su suka fi cancantar su samu aqida kafin wani ya samu al qa'imu alal makan warruka sujud ko ba haka ba da masu ruku'i da masu sujada to sai Allah subhanahu wataala ci gaba da labari wa idh qala ibrahimu ko wa idh qala ibrahamu rabbi ij'al hadha baladan amina yace Allah ka sanya wannan gari ya zamanto gari ne amintacce a can cikin suratu ibrahim sai ce Allah ce wa idh qala ibrahimu rabbi ij'al hadha balada aminan can sai kashi da alif wallah to suratul ibrahim makiya ce sai kawo shi da alif wallam suratu ali suratul baqara madaniya ce sai kashi babu alif wallam a ka'idar larabci sai an kawo wanda bai da alif wallam sannan aka mai alif wallam inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula rasulan ne to fa asa fir'aunur rasula to nan ko yanzu sai kawo ij'al hadha baladan aminan shine na karshe tunda shine ayi sauka madina hadhal balada aminan sai shi ko sauka a makka alhali ya kamata a kawo hadha baladan aminan sannan a ce hadhal balada aminan wani sai ce to kaga cikin qur'ani babu tsari sai a ce a'a kowanne ana bayani ne kan wani hali kissa ce ta alqur'ani ba an dauko ta ne tun da farko a karshe ba lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi ij'al hadha baladan aminan lokacin nan makka ba ta zan gari ba ya kawo matarsa da ɗansa ƙarami ina fata an fice ni can kuma cikin surtu ibrahim ya zangari ya ce rabbi ji alhazal bala da amina can ya yi roƙon ya zangari ya zangari mai aminci yanzu kuma ya dawo ya iske shi ya zangari kuma ya mishi addu'a rabbi ji alhaza baladin aminan warzuq ahlahu min samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir yace Allah ka arzita wanda suka yi imani cikin su da as-samarat sai malamai suka ce a to as-samarat an kace ƴaƴan itace to ‘ya'yan itace dai aka bukata a rayuwa a'a sai aka ce nan ya roƙi ‘ya'yan itace saboda su ne kai matuƙa ga jin daɗin al'umma duk inda ake samun ‘ya'yan itace ninannu yana nuna wannan al'umma tana cikin wadata kuma su ne abinci mafi amfani ga jikin ɗan adam yanzu bari in ba ku misali ana sama alkama taki ko ba a sama ta ana sama albasa taki ko ba a sama ana sama tumati ko ba a sama ana sama goriba taki eh iccen mangoro ana sama taki to galibi su kadai ne ake samun abinci ingantacce wanda bai hadu da komi ba shi yasa sai roƙa musu as-samarat ƴaƴan itace saboda duk likitocin duniya sun yi ittifaki babu abinda dan adam zai ce amfane shi ba tare da ya cutar da shi ba irin ƴaƴan itace sai ya roƙa musu su su zaman su ne gaba warzuqa ahlahu min as-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar karshe sai Allah ya ce a'a qala sai Allah ya ce wa man kafara waɗansu malamai sun ka ce ga alwawu wawul isti'nafi ce ma'ana Allah ne yake wata magana ce wa man kafara kenan wa amma man kafara wanda ya kafirta sai Allah ya ce a'a da Allah ya ce man amana billahi wal yawmil akhir sun ka ce wawul asbi ce ai wa man kafara da man amana da wa man kafara duk za a bashi me yasa Allah zai basu saboda duniya ga Allah ba komai bace in ba dan da a tsoron ma Allah ya ce mutane su kafirce ba da kafirai za a ba su matattakalarsu ta zamanto ta zinariya rufin gidajen su ya zamanto da aka duk su duka gaba daya to amma saboda in mutane suka ga an yi wannan yau da gobe suna cewa kai lahiran nan fa zance na kuma biyar da muka yi ba Allah sai Allah ce a'a za a rarraba a baku walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayati ad-dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin wa man kafar har wanda ya kafirce sai a bashi dan haka dan America da Rasha da China da Ingila da Faransa sun fi mu duniya wa man kafara har wanda ya kafirce Allah na bashi duniya me duniyar fa'umti'uhu qalilan imamu ibn amir ya karanta fa'umti'uhu qalilan amta'a yumti'u imta'an shine umti'uhu fa'umti'uhu da matta'a yumti'u tamti'an zan ji yadda shi dadi dan kadan duk dadin da mutum zai ji a nan duniya kadan ne dalili dadin duniya bai dorewa ko ka bar shi ko shi barka dalili dadin duniya tare da tashi hankali yake babu wani dadi na duniya da bai tare da tashi hankali bari in ba ku misali don yanzu ne an ce babu daɗin duniya wanda bai tare da shi hankali sai ce a to shi bai fahimta ba mutane na son matsayi ko ba son matsayi ba a son shugabancin ƙasa duniya babu wanda a cikin tashin hankali irin wanda aka ba shugabancin ƙasa karuwa ta ɓace ka ɗan tasha shi ɓace ka duniya babu wanda bai ɓace ka inda ɓaci shi na kashe mutane da shugabannin ƙasa shi sun mutu haka ne ko ba haka ba ana son kuɗi ko ba a son kuɗi da ka samu kuɗi matsala ta same ka matakka tana fatan ka mutu ɗiyanka suna fatan ka mutu faminka kowa yanzu ya dina neman kuɗi ana jiran ka wuncile kowa shi ɗibina shi rabu in kana da mata mai kyau ne na nan hijan ka wuncile shi aure ta shi ma shi ɗibina shi rabu a tashi hankali ya zo maka kuɗi in an same su ba su ne kwanciyar hankali ba mutane na san yaya da sun yi yawa in dai baka musu tarbiyya ba har da kwana yanzu suna hana maka yanzu da yawan mutane ba su iya kwanan rana da kwanan sahi tun karhe baka wallahi ka san gida bai kwantuwa gare ka sai dai ka nemi wuri ina duk abin da kake tunanin duniya in ka same shi sauki na babu Allah ce laqad khalaqnal insana fi kabad mun halitta dan adam cikin wahala ko shugaban kasar America sai ya wahala to in cikin shi ya cika mi zai yi shi na duka ko in ma bai ma Allah ruku'i sai ya duka magoga dole fa umti'uhu qalilan thumma sannan kuma dadin duniya yan shekaru ne dadin duniya tare da gurbata yake shekarun da ɗaya za ka yi cikin kabari sun yi shekarunka duniya nan na tashi hankali shi yanzu mutum a ce a kaddarta ya shekara 200 200 dai duniya kusan dai 200 ko kusan duniya da an kai mutum shekara 200 ne babu zancen jin daɗin duniya to kaddarta shekara 200 mutum ya shi na jin daɗin duniya ko ba kanan ba ne to amma bai imani da Allah ba sai shiga kabari to ka ya ai tashin kiyama shekara nawa zai shi daga nan azaba kafin ba a ta kiyama kafin ai tsayuwa kiyama dibo dan annabi adamu na farko wanda ya kashe daya ko ba ɗaya kashe ɗaya ba to wannan wanda an ka kashe mai imanin har bisa yanzu hoshi na cikin kabari bai taso ba wanda ya mutu bayan shi kafiri in mun ce dan uwan shi na tunan musa wanda ya rage mutuwa ba bayan wannan kafiri na farko da ya fara mutuwa wanda a cikin kasa har yanzu bala'i na shi gari sai ya tashin duniya to in ka auna shekarun da ɗaya za ka yi cikin kabari za ka gane cewa daɗin duniya wallahi ɗan kaɗan na shi yasa in ka saba ma Allah in in kafin ma a je kabari ka canye waɗannan shekaru a ruwa a ru kafin ma a ta zancen shiga aljanna da shiga wata jahannama Allah kai mun sani fa umtihu qalilan thumma atarruhu ila azabin nar Allah ce in cilasar da shi zuwa ga azabar wuta wa bi'sal masir makoma ta yi muni wa id yarfa'u ibrahimu alqawa'id min albayt Allah ce lokacin da annabi ibrahim yake daukakar da gini na gida jam'i ne na alqaida sai a ce alqawa'id an fahimce ni mace wadda an zaune ba ta haila sai a ce wal abin nan ba ta yin haila sai Allah ce wal qawaidu min nisa illati la yarjuna nikaha amma al muhimmu anan akwai bayanai masu yawa wasu sun ce annabi Ibrahim ya dokakar da gini wanda ya iske annabi Adamu yayi wasu malamai suka ce a'a wato wani lu'ulu'i ne Allah sauka ma annabi Adamu na daki wanda ya gina wadansu daga cikin malamai suka ce a'a lokacin da ruwan tufa da suka jayi Allah ya bar wani tudu ja alamar Ka'aba shine wurin da wato ruwa ba su ci ba maganganu ne na malamai amma almuhimmu duk inda ta kai ta kawo annabi Ibrahim ya gina gida ya gina wannan daki da izini na Allah don Allah ce shi ya nuna mishi wuri wa Isma'ilu da annabi Isma'il suna cewa rabbana taqabbal minna Allah ka karba muna innaka antas sami'ul alim Allah kai ne as-sami'u mai ji al-alimu masani malaman tafsirin alqur'ani suke cewa akwai munasaba guda biyu kullu in ka zo ka iske sunayen Allah wagga aya sai ta liƙi da as-sami'u da al-alimu wai miye hikimar kawo as-sami'u da al-alimu tare sannan kuma me yasa wagga aya sun ka zo a ƙarshen wagga aya as-sami'u yana ne mai ji mi Allah yake ji Allah na jin komi shi yasa ba a kawo kana jin kaza ba in an ce Allah na jin kaza kawai misali an ka ba suwa innaka sami'ud du'a amma babu abin da Allah baya ji Allah alimu Allah kai ne masani mine ne Allah sani Allah ya san komai shi yasa ba a ce alimun bi kaza ba wallahu bi kulli shay'in alim sai dai an ga dama a ce yana da alaka Allah ya san kaza Allah ya san kaza wallahu alimun bima ya'malun to amma meye hikima hada su saboda na ana magana ne akan abubuwa guda biyu guda sauti ne guda ba sauti ba ne to sai an ka haɗa su assami'u Allah kana jin addu'ar da muka yi rabbana taqabbal minna sauti ban yi ake yi shi ji al'alim Allah kai ne masani da mu in abin da muka faɗi cikin cikin bakunanmu bai dace da abin da ke cikin zuciyarmu ba Allah ka sani munasaba kenan duk ayoyin Qur'ani kuma yana da alaka da fiqh yana da alaka da aqida domin ilimin Allah ya san abin da kake aikatawa ko abin da ya shafi zuciyarka ko ko abin da gabanka suke aikatawa rabbana waj'alna muslimaini lak ubangiji ka sanya mu sabanto masu mika waya zuwa gare ka kaga wannan ya nuna addinin musulunci shine addinin annabawa gaba daya wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak daga zuriyarmu a samu al'umma wadda za su mika waya zuwa gare ka ko ba haka ba wa tub alaina Allah karbi tuban mu innaka antat tawwabur rahim Allah subhanahu wataala kai ne at-tawwab mai karbar tuba ar-rahim mai jinkai anan wajen wa arina manasikana akwai wasu qurra da sun karanta wa arna manasikana musamman ibnu kathir an gane ko to nan sai an ka ce wagga qira'a ba a ce wa arina ba sukunin nan da an kai wannan yana nuna cikin larabci in ka ga dama ko da kalima tana da wasali kana iya canza mata wasali kai sukuni tunda qur'ani ya tabbatar da shi ba magana ce da zamu tsayawa ba mu abin ga mu bata lokaci akan bayanin tun da tana da tsawo kwarai kuma lokaci ya tafi amma Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace wa arina manasikana annabi Ibrahim yace Allah ka gwada mini yadda zan aikin haji wannan yake nuna addini ba da ra'ayi akai ba da ra'ayi akai da ra'ayin annabi Ibrahim ya hina kowa amma shi kanshi sai ce Allah ya gwada mai yadda za a yi to kai ko sai ka zama ne ka ci wake da shinkafa a kama taliya da indomi in ka cika koshi ka ce ga wanda za a yi in an ce yana dalili ka ce a kai babu ranka dalili annabawan Allah sai Allah ya ce ga yadda za a yi suka yi ko istihadi suka yi in bai dace da abin da nasu ga so ba sai Allah ya ce a bar wannan istihadin a dawo afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yufkhina fil ard turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu 'azizun hakim Allah yake cewa annabi me yasa ka ba su izini afallahu anka sai da an gabatar da yafiwa don saboda annabi na da girma a wajen Allah sannan aka ce me yasa ka ba su izini kaga ba a so haka ba ribabbin yaƙi da ya ce a kama an so a kashe sai na umar ya ce a kashe Allah ya ce a'a abin da ya dace a kashe amma tun da kuma aikata shi kenan fa kulu min maganin tum halalan tayyiba to inda annabi yana yin wani ijtihadi a ce qur'ani da sabka a ce a'a abin ga to kai mallami ba wanga shi zo da addinin fa wa arina mana suka na sai ce wa tuba alaina Allah karbi tuban mu suna da zunubi a'a wasu sun ce annaba ba sa yin kuskure wasu sun ce a suna yin sagha'ir kaba'ir ne abba su yi amma hashawiyya sun ce annabawa na kafirta sannan su dawo cikin addinin musulunci wannan aqida ku yi hattara da ita ku rike sunanta al-hashawiyya ake ci musu sai su ce maka ai an ci an nuna annabawa sun aikata kaba'ira ma sun hita daga cikin musulunci me an dalilin ku saka ayoyi ku bari akwai hatsari ayoyi ma za su baka su ce Allah ya ce fa wa kazahu Musa annabi Musa ya buge shi fa qaza alaihi ya mutu wanda ya kashe mutum biya hukuncin shi ce wa asa adamu rabbahu annabi adamu ya saba mabungi shi fagawa sai ya halaka a sannan kuma annabi shu'aibu ya ce wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna bai yiwa mu dawo cikin hanya kusa ya Allah ya soki na ya taba shirka eh kai tsaye shi yasa wallahi binciken nasoshi sai an tashi tsaye yan uwa duk in gaya muku duk wani abu da ka tunani sai aka maka shubha almuhimmu a gurguje ne nake baku saboda lokaci yana tafiya akwai hakuri wagga wa ma yakunu lana an na'uda fiha bayyuwa mu komo nan ada malamai sun kace shine da shi da mutanen shi domin duk annabi an ka turo shi mutanen shi suna sa tsammanin cikin aqida su yake sai in ya saba musu sa tsammanin a'a ya taba zama cikin ya fito tunda lokacin da bai da'awa ai ba sa tsammanin ba tare da su yake ba waɗansu malamai suka ce a'a an na'uda yana magana akan mutanen shi tunda yana da al'umma sai ce to an na'uda da ni da mutane na amma yana nufin mutanen shi ba za su dawo ba tunda shi bai taɓa zama akan shirka ba annabawan Allah ba su taɓa shirka ba sai ce maka annabi Ibrahim ya ce falan ma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadha rabbi annabi Ibrahim ya ce wannan ubangiji na ne kaga shi wannan ai kafirci ne sai a ce a'a an shafe alhamza a hadha rabbi shin yanzu wannan shine ubangiji na don Allah ya ce wa ma kana minal mushrikin annabi rahim bai taba zama a cikin masu shirka ba to in ba haka ba wallahi da qur'ani za a zo a yaki mutane bari mutum hadisai ka yin su hadisai a san shubhar da za a yi cikin qur'ani na za a zo a ka muka shubhar da tarkitar da kai shi yasa malamai sun yi littattafai akan wannan fanni zan ba da littafi guda biyu da ke muna karatun wannan fanni a sunna tv littafi na farko as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdulkadir arrazi ya kawo tambaya mas'ala 1236 kan waga irin matsalolin akwai kuma daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti akwai fawaid fi mushkilul qur'an na izzuddin abdussalam sultanul ulama akwai izalatul ilbas an kalami rabbin nas na ustazu dr ahmad sa'ad al-khatib akwai ta'wilu mushkilul qur'an na ibnu qutayba dukkan wanga fanni an kai su kafin mu zo cikin hadisi ta'wilu mukhtaliful hadith na ibnu qutayba ta'wilu mushkilul athar na imam at-tahawi suna nan shi yasa kaya za a kawo maka ko kuma adabi ma'ana sara abin bai taba kasancewa ba sai a ce adatinu hajaran ba ana nufin ƙasa ta koma dutse ba a'a dama wato ta kasance dutse don ba taba zama dutse ba wato ba alaina Allah karbi tubanmu ya kamata kowa ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala innaka antat tawwabur rahim Allah kai ne mai karbar tuba mai jin kai kaga tawwab mai karbar tuba suna zancen tuba shi yasa suka rike da wannan suna arrahimu mai jin kai to me yasa aka rike da waɗannan saboda suna zancen tuba sannan kuma me yasa aka kawo da at-tawwab da ar-rahim yadda ko kisa annabi adamu sai an ka kawo su irin haka nan fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu wattawabur rahim saboda Allah yana karɓar tuba kuma mai jin kai ne wato zai karɓi tubanka kuma ba zai ma azaba ba sai shi tausayinka wani koda ya dan karɓi tuban nan naka sai an dan yi maka sai an dan baka dan sakamako koda ka dan da ko ba haka nan bane amma shi Allah ba ruwan shi innaka antat tawwabur rahim rabbana wab'ath fihim rasulan minhum Allah ka karɓa ka turo daga cikin su manzo daga cikin su fihim cikin su rasulan manzo minhum daga cikin su kenan nan shi tashi cikinsu kuma ya zamanto nasu ne kakka san tsammanin an ci karo da juna a'a ib'ath fihim rasulan minhum fihim ya tashi cikinsu minhum kuma daga gare su yatlu alaihim ayatik yana karanta musu ayoyinka wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma ya tsarkake su daga shirka da sabon Allah da kafirci kuma ya tsarkake koya musu yadda ake tsarkake jiki da wankan jaraba da sauransu ويعلمهم الكتابة يتردى سول التافي والحكمة دكما حكمة إتتي سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنك أنت العزيز الحكيم الله كان العزيز مبواي وند إن يتاش ما بند إتشاناشي أما ضد هكا الحكيم قولي ميسا يكي كاود العزيز الحكيم تاركما kuma me yasa su sun karoki Allah wannan kuma an kalike da innaka antal azizul hakim saboda abinda sun karoki Allah sun san ba wanda ya sai turo annabi in bawa ba in ba Allah ba to alhakimu kuma Allah shi ya zaɓen wanda ya cancanta shi yasa izza Allah mutane suna da hikima wani lokaci sun iya amma ba su da ƙarfin da za su yi sai su da baya akwai wanda yana da ƙarfin yi amma bai da hikima sai shi banna yasa mutane yanzu abin da suka takama da shi muna da kuɗi muna da ilimi garin mu na jihar muta abin da daga na mazan yi a'a kana da izza to amma ko baka yi hikima ba in kai zalunci shi yasa Allah tare da inna Allah ala kulli shay'in qadir duk abin da yake so yake yi amma duk da haka baya yin abu sai da hikima shi ne yasa aka rufe da wannan sunayi to nan bari mu je karshen kissar abin da naka antal azizul hakim sannan Allah ce wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa babu wanda zai kyaba abin nan milla ta annabi ibrahim sai wanda ya wawaitar da kanshi to nan kun san an ka ce fa'ili malaman nahawu shine wanda ya aikata aiki al-maf'ul wanda aiki ya kwada mai ko ba ka nan bane to akwai wanda taka kace mewa shi fa'ili shi an maf'ulin bihi illa man safiha sai wanda ya wawaitar da nafsahu kanshi shi aku shi shi na awawan kuma shi ya wawaitar da kanshi ka taba jin wanga illa man safiha nafsa Allah ce wala qadis tafainahu fi dunya mun zabi annabi ibrahima a nan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin ranar tashi alkiyama yana daga cikin mutane na gari a gurguje raghiba in an ce fi yana nufin kana kauna abu in an ce raghiba an shay'i baka kauna abu araghibun anta an alihati ya ibrahim wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa shi yasa sai kai hattara larabci hatsari gare shi wa innahu fil akhir wala qad istafainahu fid dunya a cikin suratul nahl sai Allah ce wa atainahu ajrahu fid dunya mun bashi ladan shi anan duniya an gane ko to sannan kuma wala qad istafainahu fid dunya wa atainahu fid dunya hasana Allah ce a cikin suratul nahl mun ba shi a duniya rayuwa mai kyau ashe in ka bi Allah Allah zai baka rayuwa mai kyau rayuwa mai kyau ba shine sai ka samu kuɗi masu yawa ba kun san inda muke kafirci mu ni'imomin Allah wuri guda muke kallo yanzu wane shina da miliyar goma sai ka ce to kai ya hika tunda kai miliyan goma na gare ka a'a da lahiyar jikinka da tashi daina mata nawa gare ka mata nawa gare shi shi tana yawa guda gare ko biyu kai kana da hudu ƴaƴa nawa gare ka kai kana da ƴaƴa 20 shi yana da ƴaƴa 20 amma shi ƴaƴan shi daga dangiya sai tambadadde kai ko duk ɗiyanka daga alaramma sai mai aiki hannu mai kaza mai kaza cikin kodai na da nasara a rayuwa shi da ya mutu gidan ya kama da wuta kai ko da ka mutu ka bar baya mai kyau me yasa ba mutanen wannan to sai Allah ya ce wa atainahu fid dunya hasana a duniya mun bashi mai kyau a cikin suratul ankabut Allah ya ce wa atainahu ajrahu fid dunya mun bashi ladar shi a nan duniya wannan ya nuna in ka bi Allah ba sai lahira na Allah zai biyan ka ba tunda nan duniya Allah ga fara biyan wadansu ana gani kuma tun da nan duniya Allah yake fara kama waɗansu adawa tun da nan duniya Allah guda musu ya kasu sabudawa tun da nan duniya ka cancana su fir'auna tun da nan duniya Allah ka cancana shi kakka sa tsammani in ka saba ma Allah sai an ta yi kiyama tun da nan Allah ga fara gurza ma bala'i Allah duk ya tarwace al'amuranka to wa atainahu fi wa laqad istafaynahu fi dunya mun zabe shi a nan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin ranar tashin alkiyama da cikin mutane na gari to da annabi da mutun na gari wahi da annabi da mutum na gari wane ne yafi waɗansu malamai suka ce wa innahu fil akhirati lamina salihin yana cikin annabawa waɗansu suka ce a wa innahu fil akhirati lamina salihin yana cikin nagari amma kololuwa domin su kansu nagari mataki mataki mataki da if qala lahu rabbuhu aslim lokacin da ubangiji ya ce mishi ka miƙa wuya qala aslamtu li rabbil alamin yace na miƙa wuya ga ubangijin talikai wa wasa biha ibrahim banihi yaqub ku bari in kai karshen ayoyin annabi ibrahima yayi wasici da ita ita almilla kenan ko kuma wa ausa biha wato imamu nafi' da imamu ibnu amir sun karanta wa ausa akwai magana ta balaga ta alqur'ani babu lokacin da zan kawo ta amma dai annabi ibrahim yayi wasici da wannan milla wa yaqub da annabi yaqub shi ma ma'tufun alil fa'il ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din ya ku ya ana Allah muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yarda ku mutu face ba kuna musulmai ba am kuntum shuhada id hadara yaqub al-maut shin kun kasance halarci lokacin da yaqub mutuwa ta zo mishi nan ba mutuwa ake nufi ba asbabul maut alamomin mutuwa don in mutuwa ta zo babu zancen kai wasiya amma in alamomin ta na sun ka zo kaka iya wasiya ko ba haka nan bane if qala li banihi ma ta'buduna min ba'di lokacin da yace ma ayyan shi wa za ku bauta ma bayana annabi yaqub annabin Allah ne ‘ya'yansa an yi saɓani wasu sun ce dukkansu annabawa ne wasu sun ce a'a annabi yusufa shi nasu ya tabbata ƙarara ko ba ka nan bane annabin Allah ne to amma sauran babu tabbacin annabawa ne to amma mu kaddarta dai annabi yusuf shi kadai ne annabi cikin su to amma annabi yaqubu sai da ya tara su don shi musu wasiya akan aqida dan haka cewa kana da rai ‘ya'yanka sun yi karatu ka aizancin aqida a ba gaskiya bane har annabin Allah ana mai wasici da aqida ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din yace ya ku iyayana Allah zaɓi muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kad ku yarda ku mutu in ba kuna musulmi ba to anan sai a tambaye ka Allah ce fala nan gwaga aya annabi yakubu ce fala tamutunna kad ku mutu akwai wanda ya san kai daga mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut nan sai malaman balaga sun kace akwai abin da ake kira al-majmu'u in abu guda ya ƙi tafiya to sai an hada sai a samu wata ma'ana cewa kasu mutu annabi yaqubu shi da kanshi bai hana kai mutuwa balle ya ce ma iyane kasu mutu amma abin da yake musu umarni illa wa antum muslimun kada ku yarda ku mutu face ba kuna musulmi ma'ana ku dage akan addinin musulunci annabi yusuf ya ce tawaffani musliman Allah ka kashe ni ina musulmi tawaffani Allah ka kashe ni ko ya ce Allah ya kashe shi ko bai ce Allah ya kashe ba sai Allah ya kashe shi amma abin da yake roƙon Allah musliman ina musulmi shi yasa Allah ya ce ma sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafkuru wa abin nan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah gare ku iz kuntum a'da'an lokacin da kuke makiya a cikin kiyayya ana ganin ni'ima a'a fa allafa baina qulubikum adawa kun kai sai Allah ya hada zukatanku to da kuna masoyan juna ba ku taba gaba ba da ba za ku gane ni'imar Allah ba kiyayyar da an kai an ka zo an kai soyayya bayan ta tahi zama mi tahi zama soyayya abutar da an ko hada abutta ta yara kun ka ji an ce in ba an yi hada ba an kai abutta ba ta kyawu ko ba haka nan bane to bil majmu'ihi ma in an ka hada adawa da zaman da, da soyayyan ne suke zama tuwa ne ba amma ita kiyayya ai mutum bai gane neman Allah a cikin ta sai ce fala ta mutunna illa wa antum muslimun ko ba haka ba abin nan wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun sun kace zamu bauta ma ubangijinka ubangijin iyayenka Ibrahim wa Ishaq da Ibrahim da Ishaq duk da yake Ibrahim kakan su ne ko ba haka nan bane ba baban su bane amma kaka ana kiran shi uba shi yasa ma malaman fiqh suka ce kaka yana iya hana ma yan uwa gado amma jamhur sun tafi cewa a'a tunda kaka matsayin kaka shike su kuma yan uwa matsayin yan uwa suke amma uba shike hana ma yan uwa annabi ibrahim an ce annabi adamu an ce babanmu ne amma alhali kakan kakanmu ne ya bani adama ya ku ya annabi adamu to ai ba annabi adamu ya haife mu amma jikokin jikokin shi muke kenan istilahi ne na alqur'ani ibrahim wa isma'il wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun sai Allah ce tilka ummatun qad khalat wannan al'umma ce da ta gabata laha ma kasabat abinda ta gabatar yana nata wa lakum ma kasabtum abinda kun ka aikata da ku ne wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku ba ga abinda sun ka aikata wannan ayoyin na karshe ba su samu dogon bayani ba amma abu biyu nake so in faɗa na farko shine duk inda ka ji qur'ani ya kawo addu'a to ka bincika shin ya faɗi an karɓa ko ko ya ce ba a karɓa ba ko ko a'a bai faɗi an karɓa ba kuma bai faɗi ba a karɓa ba amma ana gane cewa ya karɓa ko bai karɓa ba annabi ibrahim ya ce rabbi ja'al hadha baladan aminan Allah ka sanya shi gari amintacce ko ba ka nan bane Allah ya karɓi wannan addu'a yace awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna ya ce warzuƙa halahu minas samarati Allah ce yi juba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan bil ladunna Allah ya karba musu da ya ce rabbana taqabbal minna Allah ka karba muna Allah ya karba mishi don Allah ya ce wa atainahu fid dunya hasana wa indahu fil akhirati lamina salihin mun fahimci wannan da kyau sannan kuma waɗansu sun ka ce babu wani wanda ya taɓa yi ma ɗan adam addu'a ta gari irin addu'ar da annabi Musa ya ma annabi Haruna don ya roƙon mishi zan annabin Allah ko baka nan bane yace haruna akhi ko ushdud bihi azri Allah ce an karba ya zan annabin Allah ko baka nan bane malamai suka ce a'a addu'a da annabi Ibrahim yayi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafi don shi ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum sai Allah ya ce to ya karbi addu'a shi yasa ma hadisai suka zo duk da yake akwai sabani tsakanin malamai cikin Ibn Hibban da kuma Mustadrak na Imam al-Hakim Hakim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na Irbad bin Sariya da kuma Musnad Imam Ahmad Abu Imam al-Bahili yake cewa shi da'awa ce ta Annabi Ibrahim sannan kuma bushara ce ta annabi isa to ai dama da ya ce shi yana rubuta cikin lauhin mahfuz kafin waɗannan annaba ai haka ne dama kafin allah ya halicce su ai dama ya rubuta komai cikin lauhin mahfuz to amma da ya ce da awan annabi ibrahim annabi ibrahim ya samu yin wannan addu'a kuma allah ya karba shi yasa sai ya turo musu manzo huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum kuma ya nuna babban ni'ima ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim kenan addu'ar da annabi Ibrahim yayi wanda anka turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam tahimi tahi addu'ar da annabi Musa yayi ma annabi Haruna sai na ƙarshe ‘yan uwa musulmi da shi za mu kulle saboda lokaci ya tafi kuma ayoyin babu samun ƙari bayan nan da muke so a kansu shine cewa muhimmancin addu'a ku diba annabi ibrahim addu'a yi ma makka ta samu aminci allah ya bata aminci muna wasa da addu'a annabi ibrahim addu'a yayi allah ya ba su abinci allah ya ba su abinci annabi ibrahim addu'a yi allah ya ba su manzo wanda zai zo ya rayar da wannan wuri ashe kullun mutane na gari suna kallon duniya da lahira ya roƙan musu annabin Allah ya roƙan musu abinci saboda wuri in babu aminci babu abinci yana zamanuwa baiwa sai ya roƙi abinci da aminci sannan sai roƙan musu annabin Allah da zai karantar da su duk al'umma in ana son ta ci nasara waɗanda abubuwa guda uku ake bukata abinci tsaro ilimi da an same su za a ci gaba to wanga shi asirin da ya sa yau turawa suke ƙoƙarin sai sun hana waɗanga abubuwa su zamna a ƙasashenmu kuma yi hankalinku da kyau abu uku in an same su ci gaba ya zo da an rasa ɗaya daga cikin su za su lalace ƙuraishawa ai su ne shugabannin larabawa ko a makka me yasa suka samu wannan allah ce li ila fi ƙuraish ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf at'amahum Allah ya basu abinci min ju'in daga yunwa don in akwai yunwa yanzu ana barin wuri wa amanahum min khawf Allah ya basu abinci daga tsoro to in kun ka samu aminci daga tsoro kuka samu abinci sai ku yi karatu in kun kai karatu na addini sai ku tsare addinin ku in kun kai karatu na duniya sai ku tsare kasashen ku to da turawa suka fahimci wannan waɗanda abubuwa guda uku suna suke yaka yau babu tsaro a kasashen musulmai mi yasa don kan mu ci gaba duk makaman da ake aiki da su ƙarya ne ai an san ba muke su ba amma sun san Allah ya faɗi cewa duk ƙasar da an ka samu zaman lafiya tsaro ya tabbata sun samu gimshiki da ci gaba duk ƙasar da an ka samu abinci babu abinci yanzu ba in ka tego na wajen abu sai a ce an kama ka an kashe kenan in mun ka rasa abinci zai kai inda dole sai mun yaƙi junanmu shi ne abin da ake bukata in babu tsaro babu abinci yunwa na bugun mutum shi na iya karatun ƙur'ani shi na iya karatun boko shi yasa karatun ma na bokon ba sa son a yi kuma ko an yi ba su koya maka komi sai dai su koya ma yaren su amma ba su koya ma yadda za ka haɗa da kaza da kaza ka san wani abu da haka in muka ɗauki alƙur'ani yan uwa musulmi fa'idodin da akwai game da duk matsalolin da muke fama da su akwai cikin alƙur'ani yan uwa musulmi lokaci ya tafi tun daga wajen wa idiyar fa ibrahimul qawaid min albayt sabri da muke yi ku samu bayani ba in Allah ya kaddara akwai rayuwa wata rana ku tuna mini sai a dauko waɗannan ayoyin tun daga wa idh yarfa wa ibrahimu alqawaid min albayt a dauko bayani a hankali a hankali ko da awa guda ne ko awa awa ɗaya dai kila a samu a ƙarasa don akwai mas'aloli masu yawa waɗanda ya kamata a ce an fitar da su ku yi hakuri wata mas'ala da ta zo min ta ƙarshe shine cewa duk addinin da ba musulunci bane Allah bai san da shi ba kuma ba gaskiya bane babu wani annabi da ya zo da kiristanci babu annabin da ya zo da yahudanci duk annabawan Allah musulmai ne tun daga annabi adamu har zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dalili shi yasa ku da kuke a cewa religion compare addinai na sama babu wasu addinai na sama addini guda ne dalili kuma annabi nuhu musulmi ne shine awwalur rusul ko Allah ya ce watlu alaihim naba nuhin id qala liqaumihi يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم آآ آآ فأجمعوا, فأجمعوا شركاءكم ثم اقضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ونجيكم النبي إبراهيم مسلميني إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين annabi ibrahim da isma'ila musulmi ne wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimain laka annabi yaqub da ƴaƴan shi musulmi ne am kuntum shuhada id hadara yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun wa nahnu lahu muslimun musulmi ne annabi ibrahim musulmi ne ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikin annabi yusuf musulmi ne rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil al ahadith fatir as samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin annabi musa musulmi ne wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina annabi isa musulmi ne إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون annabi sulaimana musulmi ne innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim allah ta'alu alayya wa atuni muslimina shi yasa balqis tace rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaimana lillahi rabbil alamin annabi muhammad musulmi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam qul inni umirtu an akuna awwala man aslam qul innani hadani rabbi ila rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahima hanifa وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين dan ya kamata mu dakata ku yi hakuri na ja lokacinku sai wata rana in Allah ya bamu iko sai mu zo mu karasa abin da muna saura cikin waɗannan ayoyi abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh